المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب بفرد قيام يجي أيوة قيام أيوة يجب ينا وجب بفرد أقول رندا yake zama farilla tsayuwa a sallah ba wai a ce a sallan farilla ba don an ce a sallan farilla a sallan farilla akwai tsayuwa wanda kuma ba farilla ba ne wannan tsayuwan a sallan farilla sai dai kawai shi kan shi tsayuwan a gurin da yake na farilla din wajibi ne mutum ya tsaya in ya saba ba shi da sallah inda mun ce kabbaran harama tsayuwa domin ta karatun fatiha tsayuwa domin ta amma mun ce karatun sunna sunna ne tsayuwa domin ta sunna ne kaga kenan tsayuwa na domin karatun sura bai shiga karkashin wannan kiyamun din ba saboda haka tsayuwa din a inda yake zama farilla tsayuwan a sallah to wajibi ne mutum ya tsaya ma'ana in bai tsaya ba yi sallan a wani hali ba a tsaye ba za mu ce to wannan sallar ta samu matsala ta baci illa limashakkatin sai dai domin wahala a gurin da yake zama farilla a yi a tsaye sai zama mutumin in ya yi a tsayen zai sha wahala akwai mashakka wajen tsayawa ya yi a tsayen to wannan sai mu ce tun da akwai wahala addini sauƙi ne Allah baya miji mu da wahala in akwai wahala dalilin wannan wahalan ya zauna wannan ba matsala sallar shi kai ɗaya kenan aw li khawfihi bihi fiha aw qablu dararan aw ko kuma li khawfihi dararan shine makulin khawf din li khawfihi dararan ko kuma domin tsoron shi shi ainihin mukallaf mai sallah din yana tsoron dararan wani cuta bihi ai bil domin tsayuwan fiha a cikin sallah au qablu ko kuma kafin ya fara sallah ko yana cikin sallah sai ya ji tsoron in ya ci gaba da tsayi wannan zai shiga matsala na zai game da cuta ko kuma kafin ma ya fara sallah ya tabbatar da in ya ce zai sallan nan a tsaye zai gamu da cuta to wannan shi ma za a ce wannan tsayuwar ta faɗi a kan shi ya zauna ya yi sallah to wajen cuta ɗin ka taya mumi kamar irin da cutan da yake iya sa mutum ya bar wankewa ya yi taimama ai a babin taimama za ka ji mun ce abin da ya sa mutum zai yi taimama bayan rashin ruwa ko tsoron faruwan ciwo ko tsoron jinkirin warkewa ko ko tsoron ƙaruwan ciwon to shi ma wannan haka ne yana tsoron faruwan darar ko yana tsoron istimrar na darar ɗin ko yana tsoron ƙaruwan shi to wannan duka zai iya sa ya zauna ya yi sallah a zaune ba ku aha ka kurujirihin kaman fitan iska a jikin shi gashi ya gama alwala amma shi al'adansa duk lokacin da yake zaune in zai yunkura sai ya yi hutu in dai zai tashi sai ya yi hutu amma in yana zaune zai daɗe a zaune ba matsala yanzu shi ma sai yi sallan shi a zaune saboda kiyaye sharaɗin da ya game sallah tun farkon ta har ta, ya fi kiyaye wani rukunin da yake kwanci da wani ɓangare in ka lura tsayuwa rukuni ne wanda yake banci da wani bangare kamar kabbaran harama kamar karatun fatiha da sauransu shi ku alwala ya shafi ainihin sallan ne gaba ɗaya tun farko har ƙarshe yanzu ga shi ya yi alwala yana da alwala idan ya yunkura alwalan zai kai amma zai samu sallah a tsaye idan kuma ya zauna zai sallah da alwala amma bai samu tsayuwa ba da ya rasa alwala wanda alwalan ya shafi sallah gaba ɗaya da ya rasa tsayuwa wanda wannan tsayuwan ta ke fanci wani bangare shine malamai suka ce kar ya yankura ya sallah a zaune mun gani shine kakuru jirihin kaman fitan iska a jikin shi wanda zai karya masa alwala wanda kuma karyewan alwalan zai janyo ya yi sallah ba alwala to shi ma dalili ne wanda mutum zai iya sa ya bar tsayuwa a sallah amma ba wa'annan dalilan babu wani dalilin da zai sa mutum ya bar tsayuwa a inda tsayuwa yake farilla a sallah kuma muke sallar shi kai kuma sannan istinadun idan tsayuwan ya gagara saboda mashakka din ko saboda tsoron cutan istinadun lalle ne mutum ya jingina idan kaddar in ya jingina din zai tsira daga wannan wahalan ko zai tsira daga wannan cutan ko kuma a kwata-kwata ya san ba zai iya sallah a tsaye ba amma da zai jingina da wani abu zai iya sallah a jingine to yanzu ba ya ya zauna ba dole ne ya yi sallan a tsaye a jingine kuma idan ya zo jinginan an yadda ko ya jingina a jikin itace ko a jikin wani dutse ko wani mutum ya riƙe shi ko ma ya amma la junubin wa ha'idin banda ya jingina da mai janaba ko mai haila in ma wani ne zai rike shi in ma zai jingina a jikin wani ne ya zama wanda zai jingina a jikin shi ɗin ba mai janaba bane ba mai haila bane ma'ana ya jingina a abu mai tsarki walahuma idan ya jingina ga mai janaba ko mai haila ya yi sallah a adabi wakacin ya sake wannan sallan in akwai sauran lokaci ko yanzu ma ba yana faruwa ba kana jinyar mara lafiya ya san zai iya a tsaye ce amma da Allah kaɗan riƙe ni to yanzu wanda zai riƙe shi ɗin ya zamo ba shi da janaba in mace ce ba ta jinin haila in tana jinin haila ko yana da janaba ya riƙe shi to yanzu wannan sallar ta yi amma in akwai sauran lokaci ya samu mutumin da baya janaba ko baya haila a riƙe shi ya sake wannan sallar in akwai sauran lokaci sun sannan kuma ka yanzu a nan jinginan da yake ɓata sallah sai mutum ya jingina a lokacin da tsayuwa yake zama farilla amma yanzu misali mutum ya je kabbaran harama bai jingina ba ya yi karatun fatiha a tsaye bai jingina da komai ba da ya zo sura ko ba zai iya yi a tsaye da ya zo sura kawai sai ya jingina yana hutawan shi yana karatun sura da ya gama sai ya daga sannan ya yi ruku sai mu ce sallar shi kai me ya bari ya bar sunna kuma sunnan nan da ya bari guda ɗaya ya bari saboda haka sallar shi ba ta ɓaci ba. Walahu ma aili junubin wa ha'ibin. Mana yake sun masina bin lali junubin wa ha'ibin. Sannan in zai a jinginan kare jingina a jikin mai janaba, kare jingina a jikin mai haila. To walahu ma in ya jingina a jikin ɗaya daga cikin su ba, junub ko ha'ib ɗin, to a adabi wakacin. Mafu? Sun majulusun sannan idan a tsaye a jingiran ma ya gagara julusun sai ya yi a zaune shi ma a zaunen ka zalika haka nan in zai iya yi ba tare da jingina ba kare jingina in ba zai yi ba a zaunen ma sai ya jingina to ya jingina a cikin abin da ba mai haila ba ba mai sanaba ba in ya jingina a jikin su ya sake yin akwai sauran lokaci shine tashbihin da yake ka zalika wata rabba kuma idan ya zo zai yi sallan a zaune ya yi zaman tarabbuhi akwai a cikin zama akwai zaman da ake cewa zaman tarabbu akwai zaman tawarru tarabbu shine zama haka ka sa wannan kafa a karkashin wannan gwiwon wannan a karkashin wannan gwiwon ka yi zama haka ka kamar ka zauna akan turaku guda hudu nan da nan da nan da nan kaga tarabbu shi kuma tawarru shine zama akan duwawu mutum ya fidda kafafuwan nan haka ya daura wannan akan nan ya zauna akan duwawun shi to idan ya zo zai yi sallan a zaune ya yi zaman tarabu a duk inda ya cancanta ya tsaya kamar inda zai karatun fatiha da kabbaran harama da sura duk ya zaman tarabu sannan wagayyar jinsatahu ya canza zaman nashi baina sajidatayhi tsakanin sujabin shi yanzu misali yana zaman tarabu ya gama ya yi ruku'u ya dago in ya tafi sujada ba zai dago ya zauna ba to in ya zo zama tsakanin su gida biyu din ne yayi tabiyyar ya canza zaman ya mai da shi zaman tawarru saboda wannan shi ne zaman sallah saboda mu bambance tsakanin inda yake tsaye da inda yake zaune haka wajen zaman tayya shi ma zai zaman tawarru inda yake cancanci aiwa sai ya zaman tarabbu walau saqata qadirun da a ce mai iko wanda zai iya tsayawa ya yi sallah bai jingina da komai ba da a ce ya jingina da wani abu wanda kaddar zai iya faduwa bisa wali imajin da gusar da wannan abin da ya jingina a jiki din ba da laf sallar shi ta baci kaddara mutum ne yana sallah lafiyan shi kalau kawai sai ya jingina da wani abu wannan jinginan bai sani ba sai aka ɗauke abin ana ɗaukewa sai ya faɗi ga mace sallar shi ta baci kuma ko da ba ɗauke ma ko da bai faɗi ba in je babu ƙarfin shi da ya a jikin abin ya kai yadda da za a ɗauke abin zai faɗi sai mu ce sallar shi ta ɓaci wa illa idan kuwa ya jingina amma jinginan bai kai yadda in an ɗauke abin zai faɗi ba ya ɗan jingina amma ya ɗan tsaya da gaban shi wanda za za ka ɗauke zai tuka tuka ne ya tsaya ba zai faɗi ba to wannan kuriya an karanta amma ba zai ɓata mai sallah ba irin wannan jingina. kuma sannan idan aka rasa wannan halayen guda hudu dama halayen guda hudu bisa wajabci ne guda uku bisa mustabanci to in aka rasa wannan guda hudun tsayuwa ba a jingine ba tsayuwa a jingine zama ba a jingine ba zama a jingine in wa'annan suka gagara kaga mutum a zaune a jingine ma ya gagara sai ne sai kwanciya to a wannan kwanciyan a kowane hali yayi sallah a kwanciyar sallan shi yayi amma sun manuji ba sannan in an so in a kwancen ma zai sallah ala aimana ya kwanta ta gefen dama a gani ta gefen dama ya zamo ya kwanta kan hannun shi na dama kan shi yana bangaren kudu ko ƙababuwan shi suna arewa kalmakabur kenan kamar mutumin da aka sashi a cikin gabari kaga yana kallon alƙibla sun ma'aisara sannan idan gefen daman ya gagara ya kwanta ta gefen hagu ya fuskanci alƙibla saban shi yana nan kan shi yana nan yana fuskanci alƙibla kaga kalmar zubu kenan kamar za ka yanka dabba ai kaga haka kake ne sun mazahari sannan idan suka ji suka gagara ya yi rigingine ya kwanta akan bayan shi shi kuma zai kwanta akan baya wajibi ne ya zamo kaban shi yana alƙibla kan shi yana haka yana yamma saboda wannan shi ne ainihin fuskantar alƙilla a wajen wanda zai sallah a kwance wanda kaddara da za a zo a ɗaga shi ana ɗaga shi ne tsaya ana kallon alƙilla ne in ya canza wannan hai'ar in dai ba kuremar ta yadda ba yadda za a iya juya ba in zai iya juyawa sai ya canza wannan hai'ar ya sallah a kwance yana kallon wani waje ba shi da sallah saboda me saboda ya bar fuskantar alƙilla a lokacin da zai je sannan akwai wani hali wanda ainihin wannan din ma ya gagara zai iya sallah a wannan halin shi ne ainihin rubda ciki mutum zai iya sallah a rubda ciki misali da ciki da akwai matsala ba zai iya komai ba sai rubda ciki zai mutum sallah a haka a rubda cikin to shi a rubda cikin shi kuma yadda ake so kan shi yana gabar kafafuwan shi suna yamma in rubda ciki ne idan kuma rigingine ne kan shi ne yake yamma kafafuwan shi suna alƙibla haka nan zai sallah aha shi ne sun ma'ala zarin sannan kwanta a bayan shi wa au ajizun duk wanda ya gajiya ya yi ima'i to ajizun illa anil qiyam mutumin da ya gajiya ba zai iya wani tuka na sallah ba sai tsayuwa shi kawai tsayuwa zai iya yi banda tsayuwa ba zai yi ruku ba ba zai iya sujada ba ba zai iya zama ba ba abin da zai iya sai tsayuwa yanzu shi ne sallah ya zai yi au ma'a sai ya yi imani a tsayen in ya zo ruku ya gama karatu ya zo ruku sai ya yi imani in ya daga in ya zo sujada ma sai ya yi imani in ya daga ya yi karatu da haka har ya gama sallan shi a tsaye dan iya abin da zai iya kenan to wa ma'al julusi idan kuma zai iya tsayuwa zai iya zama amma ba zai iya ruku ba ba zai iya sujada ba amma a tsaye zai iya zama a zaune zai iya yunkura ya tsaya yanzu shi kuma wannan ya zai yi au ma'aji sujudi minhu sai ya yi imani ga sujada din minhu daga zaunan yanzu yadda zai yi in ya zo sallah ya yi kabbaran harama ya yi karatu ya gama ba zai yi ruku'u ba yi sai ya yi imani a tsaye na ruku'un in ya yi imani ya dago sai ya zauna idan ya zauna sai ya yi sujada a zaune imani a sujada a zaune ya daga ya sake yin sujada sai ya miƙe tsaya tun da zai iya tsayuwa in ya gama karatu ya imani shi a tsaye idan ya gama wajen sujada sai ya zauna in ya zauna ce sujadan imanin sujadan a zaune shine wa a au ma ajid sujudi min du ay min al-julusi tunda zai iya zama da mun gane to a gurin da mutum zai imani wa hal shin yajibu fihi al-wusu idan mutum ya zo imani wajibi ne ya iya abin da zai iya tsakanin shi da aikin da ya kasa aka ce ya imanin ko kuma a'a kawai ya in yi abin da ake cewa imani ko da bai kai iya kuryan abin da zai iya ba imanin shi yayi shi ne aka yi tawila ni ga sha gaba tawili na farko suka ce dole ne mutumin da zai imani a sallah dole shi ya yi iya kokarin abin da zai iya kaga a wannan zai zama ba bambanci tsakanin ruku'u da sujada kenan yanzu misali iya sunkuyen da zai iya zai iya yin haka to yanzu in ya zo sujada ma haka zai yi ruku'u ma haka zai yi tunda duk imani ne amma idan muka ɗauka a'a in yayi duk abin da ake cewa imani shi kenan to zai yi ruku'un in ya zo sujada sai a kafa da mina ruku in ya ruku haka in ya zo sujada sai ya kara amma in aka ce dole iya abin da zai iya kaga a ruku'u ma dole kai kurewan abin da zai iya sannan ya zo sujada ma ba zai wuce wannan kurewan ba tunda iya abin da zai iya kenan kun gane wannan aha shine aka yi tawili biyu suka ce dole ya ba da iya kokarin shi wasu suka ce je abin da ake cewa imani yayi sannan na biyu wayu jizu in sajada ala anfihi wannan fa adabi ne akan wahal din can jumla biyu ne a gurin wanda dukkan su tawila ne in yake aiki akan su mu fahimci wancan wayu jizu ai wahal yujzu in sajada ala anfihi shi ma tawila ne wai idan mutum ya yi sujada a kan hancin shi sallan shi ya yi ko kuma bai yi ba wannan shi kuma misali mutum ne yake da ciwo a goshin shi wanda kwata-kwata an ce kar komai ya taɓa ciwon kaga ya shiga matsalan da an bashi izini ya ima'i ya sallah to yanzu a ima'in da ya zo yi din sai ya yi imani ya kai can har sai da goshi sai da hancin shi ya taɓa ƙasa yanzu ya sallar ta yi ko ba ta yi ba wasu malamai suka ce ta yi ai ya yi iya abin da zai iya har ya wuce saukin da aka mar dama idan mutum an mar sauki sai ya kurewa fiye da wannan saukin ai an samu wannan saukin sallan shi yayi wasu suka ce a'a ai abin a ɗayan juni in ma kai asali ko kai farɗi asali shine goshi ya taɓa ƙasa farɗi shine kai nuni to ne a ciki ina da jafar in yato ga sharanci ya taba kasa ya zurfa fa la tablu fi dinikum in kuma asalin ne ya taba goshi ya taba kasa da taba ba saboda haka bai da sallah yawwa to shine yace wani shizu in sajada ala anfihi shin in mutum ya sujadan ya kai yankin shi kasa goshi bai taba ba sannan shi yayi ko bai yi ba shine tawilani akai tawili wa hal shin yuni ubi yadaihi idan mutum ya zo ba mun ce mutumin da ba zai iya yin komai ba sai tsayuwa muka ce ya yi imani a tsayen da ruku'u da sujada gaba ɗaya ko mun san kuma idan mutum ya zo sujada yana ɗaura hannun shi a kan ƙasa ne ko idan mutum ya zo sujada zai ɗaura hannun shi akan ƙasa sannan goshin shi ma ya taɓa ƙasa hancin shi ma kamar yadda zuwa hadisi an umarce ni yi sujada akan gaɓoɓuwa bakwai ko to hannun shi ai kaga yana kan ƙasa ne to yanzu idan ya zo imanin a tsaye shi ma ya zo yin imanin shi ma sai ya yi imani har da hannun misali yanzu ya sujada sai ya yi haka ko kuma a kawai in yayi da kai shi kenan to shine nan ma aka yi tawili guda biyu biye dai kenan au ya ba'ahuma alal ardi wannan kuma idan ima'in a zaune zai yi kenan ko kuma idan ima'in a zaune mutum zai yi ima'i a sujada dole ne ya ɗaura hannun nashi a kan ainihin ƙasa lokacin da zai ima'i da sujadan dindan ka lura zai yi mutum goshin shi ba zai iya taɓa ƙasa ba amma hannun shi zai iya taɓawa to yanzu in a zaune ne dole ne ya kai hannun ƙasa sannan ya yi ima'i da goshin ko kuma a tun da ne goshin ma ba zai taɓa ƙasa ba hannun ma kawai bar shi akan gwiwon shi ya yi imanin haka to shi ne aka yi ainihin tawili guda biyu amma wa huwal muktar wannan karatu guda biyun shine abin zaɓi a wajen imamun lukami ku lura da zancen wannan auɗin yana ba da ma'anan wawul akaf ne mun gane ba wai yana nufin tawila ni din wa hal yumi bi yadayhi aw yad'u ma ala al-ardi shine tawila ni ba a kowanne zaman kan shi yake wa hal yumi bi yadayhi wannan yana magana wanda zai yi imanin sujadan a tsaye zai yi imani da hannun shi ne ko kuma ba zai yi imani ba da cikin zai yi sannan wanda zai imani a zaune au ya da umma alal ardi zai daura hannun akan kasa ne lokacin da zai imani tun da yana zaune ne zai yi ko kuma a kawai zai imani da ainihin jikin ne wa huwa al muhtar wannan yin imani a tsaye mutum ya yi imani har da hannu idan ya zo zama ya daura hannu akan kasa shine abin zabi a cikin tawili biyun a wajen imamul lukani mun gane wannan ka hasiri imamatihi bi sujudin kaman ainihin kware rawanin shi in zai imani na sujada kaga sujada ai goshi ba zai taba kasa ba amma duk da haka lokacin da zaka zo kai imani in goshin naka akwai rawanin da ya sauko kai to dole ka kware rawanin saboda ai tana nuna alaman kaman goshin ya taba kasa ne to yanzu shi ma wannan tawila ni din yana kafin ainihin ka hasiri mamaki shi hasiri mamaki zaɓin imamul lukawi kawai shi ne cewa lalle ne duk wanda zai yi sallah inda rauni akan goshin shi ya zo zai imanin shi jaba dole kware ainihin rauni kawai ya yi tashwihi ne a zaɓin lukanin amma tawila ni din ya tsari akan wancan daga hannun zuwa alal ardi din nan mun gane zancen aha wa in qadara alal kulli to yau kuma mutum zai iya dukkan aikin sallah gaba ɗaya zai iya tsayuwa kabbaran harama karatun fatiha a tsaye ya gama sura ya yi komai zai iya zai iya ruku'u zai dago zai sujera biyu sai dai me matsalar wa in sajada la yanhadu shi kuma matsalar sa in zai sujada ne ba zai iya zabura ya miƙe ba ya san matsalar shi ba zai taba iya zabura ya miƙe daga sujada ba amma yana tsaye zai iya komai zai iya ruku'u zai dago zai sujada biyu zai komai to amma ya gama sujada biyu ya daga ya shiga raka'a ta gaba ba zai iya ba to shi kuma ya zo sallah ya zai yi shi ne suka ce a can maraka a can ya ci karata a ɗaya daidai kamar yadda zai iya sun majalasa sannan tun da dai a sujada ne ba zai iya yunkura ya miƙe ba in ya ɗago sai ya zauna sai ya cike sallan shi a zaune a nan ma wasu malamai suka ce kai suna da ja ai akwai yadda zai fiye da haka ya zai yi suka ce ai dama mutumin da zai iya imani a tsaye an ba shi daman yin imanin a tsaye saboda haka yanzu idan ya zo kawai in yi kabbaran harama ya yi karatun fatiha ya gama sura ya gama komai ya yi imani na ruku'u ya dago ya yi imani na sujada biyu ya dago ya shiga raka na biyu ya yi karatu ya yi komai ya yi imani ya dago ya sujada biyu ya dago ya nuna ya zauna ya tahiya sannan ya yi ima ya miƙe in ya miƙe ya yi ima in ya gama wannan ukun cif sannan a na hudun sai ya raka shi ɗaya cikakkiya in ya yi sujadan sai ya zauna sai ya kai yayi sallama a dama ya nan ba bukatar sake yawwa nan ai sallar ta ƙare suka ce ya kai kafin ƙarewan sallah za a kai mutum ƙurewa ai a bar shi sai a ƙarshe ne a kawo shi ƙarshen sallar kaga in yayi ki gida biyun dama sallah ta kare ce zauna ce ta giya aha to wannan wanda zai iya komai ba zai iya mikiwa ba kenan ko shine yace wa in kaffa mazurun idan mai uzurin da aka bashi daman ya jingine yi sallah ko ya zauna ya sallah ko a zaunan ma a jingine ko yana kwance ko ma ya dai ba akwai uzurin da zai sa ba mutum dama haka ba to wa in kaffa mazurun idan mai uzurin ya samu sauki ba yana cikin sallah kawai sai ya samu saukin da zai iya yin sama da wannan yana zaunan ya yi raka da ko biyu kawai sai ji zai iya tashi ko kuma yana tsayen ya jingina kawai sai ya ji zai iya tsayuwa to in taɓa da bil'ala dole ya cira ta daga halin da yake ciki lokacin da yake da uzuri aka mar ainihin dama dole ya cira ta bil'ala zuwa halin da yake sama da wannan in a jingine ne ya samu daman tsayuwa dole ya bar wannan jinginen ya tsaya in a zaune ne ya samu dawo miƙewa dole ya tashi ya miƙe idan kuma a kwance ne ma yake sannan ya yi na raka biyu sai yaji zai iya tashi ya zauna dole ya tashi ya zauna ya tashi ya zauna ma yaji zai iya miƙewa dole ya miƙe shine in takala gida a ada wa in ajaza an fatihatin qa'iman yau kuma idan mutum matsalarsa shi ba zai iya yin fatiha karatun fatiha a tsaye ba ne zai iya kabbaran harama a tsaye amma ya yi kabbaran haraman a tsaye ba zai iya gama fatiha a tsaye ba amma zai iya ruku a tsaye shi kuma ya zai yi sai mu ce in ya yi kabbaran haraman a tsayen jalasa sai ya zauna ya yi karatun fatiha a zaune in ya gama karatun fatiha sai ya miƙe sai a tsaye ruku'un a tsaye mun gane tunda fatiha ne ba zai iya yi a tsaye ba kai kabbaran a tsaye in kai kabbara zauna ka zauna sai kai fatiha ka gama eh to miƙe kana miƙewa sai kai ruku tunda ba a yi ruku'u sai a tsaye yawwa kuma kara kabbaran harama dole ya yi shi a tsaye tunda zai iya fatiha ne ba zai iya yi a tsaye ba eh to ya zauna ya yi fatiha shine jalasa wa in lam yaqdir illa ala niyyatin idan kuma mutum matsala ta kai matsala yadda ba zai iya komai ba sai niyya kadai niyya kadai zai iya a sallah amma jikin gaba ɗaya ba motsi ba abin da zai iya yin wani abu a jikin shi amma zuciyar tana nan karau zai iya niyya kuma wannan niyyar malamai suka ce ba wai niyyar na wai za ta ba a zai iya yin niyyar dukkan halayen sallah ma'ana yana kwance duk ya san abin da yake tafiya ya san ruku'u ya san sujada ya san tsayuwa ya san zama ya san komai a niyyar ta din zai iya gani nan na tsaya gani na karatun qur'ani amma harshen ba zai iya motsawa ba na gama gani zan yi ruku'u gani zan yi sujada gani zan yi kaza duk dai a zuciyar akwai amma kuma ba zai iya komai ba sai wannan au ma'a ima'in bi tarfin ko kuma eh zai iya niyyan ma tare da ainihin ima'i amma ima'in da ido kawai da magabcin ido banda idan shi ba abin da yake motsi a cikin shi sai kuma zuciyar karau ta sani in wani ya zo ma ya san wani ne zo kan shi in ya ce ya ciki ma yana ci amma harshen baya magana amma zuciyar ta san abin da ake yi kuma ido yana motsi to yanzu a nan wannan mutumin shi ma dole sai ya yi sallah a wannan halin faƙala shi ne imamun maziri wannan matsalar da ta zo mar wa gairu da wani maziri duk suka ce lanarsa suka ce su ba wani nafsi da suka samu akan irin wannan mutumin da ta kure mar zuwa haka amma duk da haka suka ce wa muktabal mazhabi alwujubu abin da ya hukunta mazhaba an kan lura da yadda mazhaba suka tafi suka tafi suka tafi suka kure akan sallah shine wajibci inda ka lura zaka ji an ce sallah ba za ta faɗi akan mutum ba ma dama fi aqlihi ko ma dama fi aqlihi kaga wannan mutum yana cikin hankalin shi yawa saboda haka suka ce mahukuncin maza ba shine alwujub wajibci idan zuciyar ce kawai take yi dole in lokacin sallah yayi bawan Allah lokacin sallah yayi shikenan sai kudure a ran shi gashi nan ya zo ya tsaya ya yi kabbaran harama gashi yana karatu na gama ina fatiya ina sura na gama gashi na yi ruku ga zai ayyana a zuciyar shi har ya gama in kuma tare da majabtu din ne da kyakkyawan idon shi zai rika nuna ainihin ruku'u da sujada da sauransu har ya gama sallah wa jaza kidu ainin ya halatta wankin ido addali julusin wanda zai kai mutum zuwa ga sallah a zaune misali mutum ne yake da matsala a idon shi ido ain wani ruwa ne wanda yake taruwa a ido wanda akan je a kwarfe shi baya ciwo idan amma yana sa raunin gani wanda mutum zai je a cire in ya je aka cire kuma na ɗan lokaci za a hana mutum tsayuwa to yanzu tun da ba ciwo yake ba amma kuma abin matsala ne mutum zai je a mar wannan aikin wanda wannan aikin zai hana shi sallah a tsaye malamai suka ce ya halatta inda neman lafiya ne ya je a kwarfe wannan ruwan ya zo ya yi sallan shi a zaune amma suka ce la istilqa'an ko la li istilqa'in kenan shi la istilqa'in amma banda inda irin wannan ainihin wankin idon har zai kai mutum sallah a kwance misali gashi yanzu lafiya yana sallan shi a tsaye yana sallan shi komai sai wannan ruwan a idon shi da ya je za a mar aiki sai ya ce to amma in an yi aikin nan fa ba zai yiwu ka tashi tsaye ba ba zai yiwu ka zauna ba ma sai dai kwanciya kaji ya kama shi dole ya sallah a kwance to malamai suka ce ba zai yi ba tunda ba ciwo yake ba dole ya hakura ya rika ba da farillan sallah daidai fa yu'idu abadan idan ku ya ji aka bar aikin har yayi sallah a kwance to dole ya sake wannan sallan har abada wannan kaulin wasu bangare a malikiya kenan wasu siha uzuruhu amma an inganta karban uzurin wannan mutumin aidan kuma da wasu malamai suka ce a'a ai uzuri ne tunda uzuri ne ko zai kai zuwa sallah a kwancen ma an karbi uzurin shi zai iya zuwa a mar aikin idan shi ya kwanta ya sallah har zuwa lokacin da Allah zai bashi lafiya mu ma muna nan akan wannan kwarai kuwa wani maridin mara lahiya yana da daman satiru na jikin ya rufe najasa bi dahirin da abu mai tsarki yi salli alai domin yi sallah a kan shi guri mai najasa ne mutum bai da lafiya maimakon a kallafa mar tashi ya je guri mai tsarki sai a samu abu mai kyau mai tsarki sai a shimfiɗa a kan najasan sai ya zauna a kan najasan ko ya kwanta ko je yadda zai yi gare shi ya sallah sai ya sallan shi a kan wannan najasan da aka rike shi da abu mai tsarki wannan mara lafiya kenan ba kasayihi kamar mai lafiyan shi ma yana da daman haka alal arjayi a bisa ainihin magana mai rinjaye kun ga wannan ba duk karatu sukan kawai mun murɗa waye amma duk karatun da muka karanta a halari da su iziya su waye waye a nan iziya ba za ka je na cewa alama da cewa ibn yunus ba to nan kuma yace alal arjani ai da wacin abari ya gaya ma in yayi magana in yayi amfani da kalmar arjani yana nufin ibn yunus yawwa wajen julusun bi istinadin julusun bi gairi istinad duk mun karanta a ainihin adam aha shine yace wani mutanaffilin mai nafila yana da daman julusun ya zauna yayi nafilan shi a zaune ko da zai iya yi a tsaye misali mutum zai iya yin sallan shi na nafila a tsaye ko raka no ba matsala da gangan ya ce yau bana jin in ya tsayen bari in zauna ya zauna ya nafila sallan shi kai walau fi asna'iha ko da yana cikin nafilan ya fara nafilan a tsaye yana cikin ya ce kai bari in zauna ko in ya zaune ya zauna ya yi a zaune duk ba matsala sallan shi kai in lam yadkul alal itimam amma fa in bai shiga da niyyar cika ainihin nafilan a tsaye ba in lokacin da zai fara nafilan ya fara nafilan da niyyar tun farkon nafilan nan har ƙarshe ba zan zauna ba zan yi a tsaye to yanzu a nan ba zai yi ya zauna ba dole ya cike tun da niyyar ya shiga ne da niyyar tsayuwa na eh to ya ce niyyar tsayuwa din a gani tun da ya yi niyyar zai yi nafilan a tsaye ai kaman kaman me ya zuke cewa me ya sunan bakace ai kamar nazar ne ai duk mutumin da yayi nazar to dole ne yufu ne bin nazar ko wal yufu ne jurahum yawa la ibtija'un amma banda kwanciya mutum ya ce yana so yana fula a kwanciya mu ce ba zai yi ba wa in awwalan ba wai yana cikin sallah ya kwanta ba ko da a farkon sallar ne kawai ya zo zai yi sallah zai ce shi yau a kwanciya jiran sallah mu ce kwanciya fa sai ta kure wa mutum yake kwantawa sai kuma bata kure ma ba dole ko kai a tsaye ko ka zauna kai a zaune amma zancen nafila a kwance ba ta taso ba alhamdulillah